kan hadisi na talatin da takwas ne? tsayi suna
قال أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فأسأله بالحمد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يمسك بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأحيينه ولئن استآذني لأعيدنه رواه البخاري.
wannan hadisi kamar da muka ji hadisin abu hurairata radiyallahu anhu wa ardah shine hadisi na 38 wannan jeri na hadisai guda 42 da al'imam yahya ibn sharaf abu zakariya annawawi ya tara a wani littafi na jawami ikilimin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina cikin manya-manyan hadisai babu hadisin da ya kai shi wajen nuna falalar waliyin Allah duk hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai wannan wajen nuna falalar waliyi kuma da bayanin yaya mutum yake zama waliyi wannan wani bahasi ne mai zurfi a gurin malaman aƙida kusurkan inda yake da mai sauƙi ne a gurin kusurkan aƙida ahalin sunna amma a wurin wasunsu nazararsu zuwa gare shi daban kamar da za mu kan ambaci ɗan kaɗan daga cikin insha Allah. يجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنا حديثي أروى تسند أبو هريرة رضي الله عنه قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي آه إن الله تعالى قال للي ألا مدوكي ياتي wannan faɗin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala mithlu qawlihi aw mithlu qawli as-sahabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih zaka hada da wannan faɗin da yace inna Allah ta'ala qala da abin da aka saba ji daga sahabbai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin abin da ya karo ya daga ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala ana dai wannan hadisi ne da ake cewa hadisi kudusi to mun sha magana akan hadisi kudusi tun daga na farko da ya zo mana wani littafin da mai ake nufi da hadisi kudusi kuma bambancin sa da hadisi wanda ya ba kudusi ba duk mun yi magana akan wani sai yace Allah madaukaki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da wani waliyi nawa to ina sanar sai shi ina sanar da shi da yaƙi ma'ana ya filin yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala amma ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftarabtu alayhi bawana bai taɓa kusanta ta da wani abu ba wato wanda na fi so irin da zai kusance ni da firin da na fulanta a kansa ma'ana duk aikin bawa wanda Allah ya fi so shi ne farilla sau wala ya zalo abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafil fili nawafil jam'in nafila hatta uhibbahu har sai na so shi ko kuma domin in so shi mana wannan imma ta zama ta aliliya ko kuma ta zama za'iya kuma da mu zo mu bayani insha Allah yace idza ahbabtuhu to in na so shi din كنت سمعه فإن زم جنسا الذي يسمع به وليك جي شيء وبصره الذي يبصر به da ganinsa da yake gani da shi da yadda hullaki ya bakon shi jiha da ganinsa da yake damka da shi bari da hullaki yamshi biha da kafarsa da yake takawa yake tafiya da ita wala in sa'alani kuma lalle wallahi da zai roƙe ni wani abu la uqiyannahu haqiqatina bihi wa in ista'azani kuma lalle da zai nemi tsari na in tsare shi daga wani abu wata musiba wani tashi hankali wata damuwa la u'idannahu lalle zan tsare shi wannan maganar Allah ce da ya fada a hadisin manzon sallallahu alaihi wa sallama al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da haka hadisi ne babu magana akan sa ana sahihi me wannan hadisi ke nufi ko mu kuma farkon hadisin ya ce man ada li waliyan kafin mu je kan nau'in adawa an an ce ada wanda ya yi adawa da duk wanda ya yi adawa shine ada fulanin ada fulanan wane ya yi adawa da wane fi'ili ne mazi kasancewar sallar akhir ne ya kare da alifin maksura ya samu ansa abin nan kamar ja'un wato alifin maksura adali waliyan wanda ya yi gaba da wani waliyina wannan li da ya ce ta nuna muhimmancin bawan Allah idan ya zama waliyi ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah yake ji da shi inda ya zama hakika waliyin Allah ne bawan Allah salihin bawa kamar da zamu gini ake nufi da waliyi to hakika Allah madaukaki ya damu da shi yana kula da shi shi yasa ya sa wannan lamun din ta tambeki kun ga waliyin menene wani abu ne mahsus lahu zatu mustaqima kuma anati hmm mahsus ne ko lahu duk bayi mutum ne rai mai tafiya da kansa kaga mahsus ne ba haka wannan lamun din wata iri ce sai uba ka hadu da ya'ul mutakallim ana nufin ya'ul tamliki ya'ul tamlik in tazo ita kuma tadullu ala tashrifi lillazi udifa ila Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya ce abu kaza nawa ai komai nasa ne ko to ware wannan abun a ce na Allah ne to yana nuna muhimmancin abin da haddasa da daukaka sabon Allah da haka wannan waliyin din waliyi a cikin waliyan Allah wato Allah madaukaki ya zace shi yana son sa yana kaunarsa kamar yadda shi bawan yake kaunar Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun fahimci wannan zaɓi a nan ba ina nufin ta hanyar zaɓe ya zama wali ba zan zo magana a kan wani abu na biyu waliyan ya zo maf'ulun bihi ko fi'ilin da ya masa aiki shine ada fi'ili madi ada waliyan haka shi wannan waliyan maf'ulun bihi shi zama mansubi me ake nufi da waliyi wali zan faɗi iya abin da shi ne daidai a alkur'ani tsakanin yadda wasu suka ambata waɗanda manhajinsu da suke tafiya da kuma ba su tsora shi akan wato maganar qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma a wannan babin akwai suna da yawa da maganganu da dama kwarai da gaske a aqidar ahlus sunna an ce wali shine kullu mu'minin تقي ليس بنبي nan ta'arifinsa ka rubuta yawwa kullu mu'minin taqiyyin laysa binabi yawwa duk wani mumini mai takawa wanda ba annabi ba shi ne waliyin Allah sabu daga ina aka samu wannan ta'arifin da nassin alqur'ani Allah maɗaukaki shi ne gaya mana ala saurara inna auliya Allah lalle masoya Allah a cikin Allah ya jibanci lamarin su yake son su la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro a kansu na abin da zai zo nan gaba an ce khawf da kuma yana tsoron abin da zai zo masa ne nan gaba lahum yahzanun kuma ba su bakin ciki da abin da ba ta yi wuce sai sifa ta su ce allazina amanu wa kanu yattaquna su ne waɗanda suke imani kuma suka kasance masu bin dokokin Allah duk mutumin da yake mumini ne a nan malamai suka ce kun ɗago ta'arifin waliyi ba ku koma baya mu hararo ta'arifin mu ko bayanin mu na ma'anar imani to wanda ya kokarin cika wannan imanin da suka cika imani ne kammalallen imani gudan hali to wannan shi ake ɗaukowa a ɗora a ce irin imanin da ke sa mutum ya zama waliyi shi ake nufi ba kawai mujarradin kuna da ɗan imani ba don ai bambanci mun yi magana wajen ta'arifin bambanci tsakanin imani da musulunci ko yawwa in da kan me ake nufi da imani ba kawai mutum ya zama ya yi imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar ƙarshe da kaddara abubuwan nan guda shida idan kai imani da wannan to kayan imani ne da zai gyara maka musuluncinka musuluncinka zai tsaya ba sai da waɗannan shida amma a ce maka mai kammalallen imani sai ya zama cewa kana ayyukan alheri halin rayuwarka mafi yawan rayuwarka ayyukan alheri ne ba su da Allah da yawa ba a ce haka masu ne yawa kamar yadda wasu suke fice kan fahimta ne ma'ana shi ya sa malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine wa yuqsadu bil waliyyi man kamula بحسب استطاعته الإيمان والتقوى duk mutumin da ya cika imaninsa da tsoron Allahnsa gwargwadon iyawarsa wannan kalmar gwargwadon iyawa dole a sata ne ya sa muka aka sata ka aka sa ko da hujja ne ya dalili Allah ne wasu ba ka komai sai an kawo wannan a ciki ka ji tsoron Allah gwargwadon iyawarka amma an ce gwargwadon iyawa mai ake nufi kuma da ita ba a nufin wata ran ka ji tsoron Allah wata ran kuma kana da dama ka bari shi aka ce gwargwadon iko mutuƙin rayuwarka hakikalin rayuwarka kullum ka saba ga kashin tsoron Allah shine abin da zaka iya in wani abu ya auku ka kasa daurewa wannan daban ne mun fahimci abu yawwa amma ji ka cewa gwargwadon abin da kake yi kana bin dokoki Allah wannan shine ma'anar wato mutum ne tsawani shi kenan mutum ya zama wali ba kankanin abu bane ba abu idan mun ji an ce a'a ba irin wancan mai sharuɗa da yawa din ake nufi ba ana nufin duk mumini ke yi kawai wali ne ba wai abu ne mai sauki ba ba ana nufin imanin da yake nufin al-islamul mujarrad ba yawwa sai imanin da yake kafa sosai da ya zama cewa Allah yana da girma a zuciyar mai wannan imani da kowane yanayi nasa yana kallo yana ji yana yaƙini cewa Allah maɗaukaki yana kallonsa yana murakabarsa in shi kaɗai ne zai tsoron ya aikata wani abu da Allah baya so in cikin mutane ne ba zai aikata ba kullum tunaninsa Allah da zai aikata Allah ya da shi to wannan shine mai cikin imani to mai irin wannan imanin shine waliyin Allah wani zai ci kwana kamar an da mutane da yawa ke ba haka ake nufi ba mun da kai ka zama mutumin da Allah yake so ya jibince ka ki kalla kamarin ka ai sai ya zama cewa kai ka ne masa da'a ba za ka tsammanin cewa ba ka yi wa Allah da'a kai abin da ka ga dama kuma kawai sai ka ce ai an ce duk mumini ki yi sai ka ai kai wali ne gaskiya abin ba haka bane muminin ana nufin na hakika ne cikakken imani iyin shi ma na hakika wanda wannan zai zama a koyaushe mai imani ne a koyaushe kuma mai tsoron Allah ne nasarullaha an yaji alana min awliyaihi dan haka wal muradu bil walayati shine mahabbatullahi lil abdi wa nusratuhu lahu abinda ake nufi kuma da waliyi dangane da Allah madaukaki ake ce waliyinsa ne shine kai kana cikin waɗanda Allah yake so kuma waɗanda yake taimakawa dole ba garin matsayi bane Allah yana son ka kuma yana taimaka maka duk abin da shiga cikin damuwa Allah yana tsaye ya kula da kai me ake neman ka kula da wannan babban matsayi ne wato bambanci da a ce kai kana son Allah wannan magana ko an wani daga cikin magabata yake cewa laifi sha'anu an tuhibba lakinna sha'ana kullu sha'an an tuhibba lamarin inda yake ba shine wai kai kake kana son Allah ba kuma wanda aka tambaye shi yana kin Allah ya ce maka eh babu ko kafiri tambaye shi kana son Allah ne ce maka eh yana son Allah shirkar da yake in ka tambaye shi shi da yake bautawa don haka da wahala ka ji mutum ya ce baya san Allah don haka babban abu shine ba wai kai ka so Allah ba dole ne kai ka so Allah yawa ko ka ki ko ka so amma babban matsayin yana samuwa ne idan Allah din ya so ka kai shi to wani shine zai mutum zai zama waliyin Allah Allah yana son sa Allah na taimakon sa Allah yana tare da shi mun ji wannan kenan don haka nan in kuka wannan mabahasin in ka shiga gonar wasu waɗanda ba ahalus suna ba wannan fahimtar ahalus suna ita na gaya mana kan ce ahalus suna fa kula ne ana nufin wata ƙungiya yawa ana nufin mabiya ƙur'ani da sunna tun zamanin su babban manzo Allah suna da tabi'ai da malaman da suke da akan wannan Abu Hanifa su Maliku su Shafi'i su Ahmad su ake nufi yawa kar ka tuno wani na unguwarku ya zama kawai shi ne madubinka a kan mai ake nufi da ahalus sunna sau da yawa mutane ban fahimci wannan ba yawa yawa ana nufin hanyar sahabbai hanyar tabi'ai da tsararriyar hanyar nan da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi cewa duk wanda suka kanta su tuna su kan gaskiya yawa hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan shine ra'ayin da ka fahimta in ka wannan hanyar ahalus sunna gurin wasu waɗanda ba ahalus sunna ba musamman suke masu bin ɗariƙun sufaye musamman kuma waɗanda suka tasirantu da falsafa da su shigo cikin suke tasu falsafar indiya da falsafar nirvana nirvana ita ce ta indiya da falsafar buddha buddhism duk suna cikin falsafar da suke shigowa a hanyoyin tasawufi sai suka karfafa su daga wasu abubuwa ɗin wanda ke sunna ne tarifinsu na wilaya abin da suke faɗa shi ne matsayi ne da mutum zai shiga wani yanayi har ya zama cewa saboda yawan zikirin Allah matsaukaki har ya kai matsayin fana'i da matsi da sa'i wani da ke faɗa fana'i shine mutum ya fata yadda ake ganin jikin jikinsa ya kare kadan ce kana abu ya kare ke sai ya zama cewa ya dilme ya zama wani abu daban su kuma daban abun su Allah suke nufi mahk shine a nike abu a neme shi a rasa to abun su waliyin Allah shine wanda yake zama irin wannan saboda yawan zikirinsa har ya zama ya zautatu wato hankalinsa in ba ya rabu da kansa ya zama cewa yana faɗin wasu kalmomi ya ce ƙabar shauƙi ne ta ya faɗi wannan duk wannan kafar indiya ce ta shigo mutane a cikin musulunci amma asalin musulunci zamanin sahabban manzon Allah su sallama da tabi ba su san wannan abun ba sai fata mun fahimci wannan yawa musulunci da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi babu wannan akwai maganganu da dama akan wannan babin amma kasancewar ba a kan su muke magana ba ba su ne cikin magana mu ba karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam muke su ne karan Allah mai shi mu dama a wanta munafiki da sai mu magana akan wannan mawdu'i din Allah mai shi samu dace kun kai ake nufi wanda duk yayi gaba da waliyin Allah wanda Allah yake son sa wannan ya kawo mun tambaya ta uku ko magana ta uku shin wani taka da kuka ba sai ko kuwa mahabu lillahi ne ikhtiyaru falalar Allah sai yake zaɓar mutum ya zama wali kuma yadda Allah yake zaɓar annabawa ko kuwa ittifabi ake aiki da kai ka samu wannan hadisin ta san ittifabi ake ma'ana aiki za ka yi sai kuma ka zama waliyin Allah ba zaɓe ne kamar annabci an annabci a maɗaukaki ya tsarkake shi saboda ne shi akwai saƙo da ake so a isar Allah maɗauki ke so da saƙo daga gare shi ta hanyar mala'ika shine manzo daga cikin mala'iku sannan a baiwa manzo daga ɗan adam ɗan adam iya kawo ƴan uwansa ɗan adam to wannan yana buƙatar ya zama cewa an tsarkace zuciya an kare ta daga sa kan zuciya shi yasa duk annabawa ma'asumai ne wajen isar da saƙon da Allah maɗauke ba su babu wani annabi da ya taɓa cusa wata kalma da Allah ne ya aiko shi da ita ba هذا النبي محمد لما يا جاي منا خمسة أشياء القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما يقول شيء بس خنزوتيا هذا النتيجة يا فتا هو وحيين أشياء ما تشي ثم أنا ما أتيجا ما يجي من سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته ألا شيء في قوة من عند حيث ما أنا نفسي ولي ولي ليس وصب منزنشنسا أشيكي نن أمسي da manzanci zaɓe ne amma walittaka ba zaɓe ba ne a gun sufaye duk suka suka ɗauka cewa zaɓe ne Allah ne zai zaɓi wanda ya kuma ya mai da shi wali kai duk ibadarka da ka zama kuɗi Allah bai zaɓe ka ba haka yake a gurin su su shi ka za ka idan suna magana za suka halatta kowanne abu zai iya zama wali kowanne abu ba a kawai ba har a cikin dabbobi akwai waliyi in ka duba tabbatin sha'arani akwai littafin tabbat na abdulwahid sha'arani da ya rubuta a kan sunan su tabbatul auliya saboda dai a karɓi littafin sai fara shi da su abubakar da su umar su usman dan dama wannan tantama su ne manya-manyan waliyan allah bayan annabawa dama sai su su daga bayan sai aka shigo da waliyai kan mizani irin nasu na harkar tasawufi cikin waɗanda aka ambata har da wani jaki cewa shi ma waliyi ne har da karamomi na tafiya masa da cikin wani littafi irin waɗannan abubuwan a kan hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gina su ba shi yasa abin da aka ga bambancin su ka'idar mu anan ita ce ne ta'rifin waliyin shine ne kullu mu'minin taqiyyin ne laisa bi nabiyyi yawa duk mumini ne tsoron Allah mai bin dokokin sa wanda ba annabi fito wannan shine wali kuma sannan ya ake yi a zama wali shi zamu karanta wannan hadisi kuma hadisin da yake abu kurkuru irin wannan hadisi ka iya ce ma wannan hadisin hadisin da ke nuna mana hanyar zama wali ko yau domin Allah annabi a cikin hadisin ya bayyana mana yawa da mutum zai rika yin abu har ya kai ga ya samu wani cikin wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madauki ya samu cikin waliyansa salihan salihan bayinsa wannan baya nufin cewa cikin waɗanda ko da mu ji ko faɗi su a littafin su bayan ko a cikin waliyai na cikin waliyai na hakika kuma Allah madaukaki shi ya san yadda suke da shi walitakar ba wani abu ne da kai za ka zo ka ce eh yau na samu wata alama da ta nuna min ni waliyin Allah bane ke irin watan wani da mutum zai yi karama kan karama kamar da zai zo mu ji in Allah sa akwai wani hadisi ne alaka da wannan karama abin da ake nufi da ita shine Allah madaukaki ya karrama wani bawansa ya girmama shi a idan al'umma kana cewa wannan yana tare da Allah wannan Allah na tare ana ta mu labarin mutumin da ake bashi albashi din nan ya zo ya aje karkashin filan ya je ya kai wa mabukaci sai ya dawo sai ya gidi a karkashin filan sa ba mun tsawon wannan zancen ko kuma manta baya a zamanin baya zamanin tabi'ai lokacin da khalifofi in aka samo ganima a ɗaukar ɗaukar baitul mali ana rabawa mutane ana ana rabawa mutane kamar albashi za su ci abinci tunda ba wata sana'a da wasu suke yi da yawa to a wannan irin abu wani bawan Allah mutumin kirki salihi shi duniyar ba ta dame shi ba da tsawon gudun duniyar duk abin da aka bashi na albashinsa sai ya kawai sai zai kaiwa abu karshe yadda aka bashin nan aka ce ne ka to zan ka haka rayuwarsa yadda ya saba saboda ne kar ya ji ransa ya kwallafu da wannan abin da aka bashi ya cuta ga wato tsari to duk lokacin da ya mije ya mika wancan mabukaci in ya dawo gida zai kwanta da daddare yana da fulansa zai ga wannan abin da aka bashi yadda shi wancan zai ganshi an ba masa shi wannan kuma babu mai ake sa shi a babin karama ce kuma wannan abin bai halatta wani musulmi ya ƙi wannan abin cewa yana faruwa ba dan ya faru akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru akan tabi'ai da dama. ba wani abu ne da zaka ci a aqida ahlus sunna na kyamarsa ba amma ba wani abu ne da kowa zai zo kuma ya ce maka yana da'awar yana abin da bai gani ba sai ka mun fahimci wannan har aina ba da mana kan wannan kisar har wani daga cikin waɗanda suke garin shi ma da ya zo sai wannan mutumin yake fitar shi ba shi abin da yake faruwa in ya je ya ba da abin sa ya dawo sai ya same shi karkashin filansa jiya wani ya ji labari sai ya ce shi ma bari ya guda sai da aka da wata ya zagayo sai aka bashi nasa abin da aka bashi kamar ka ci albashi ko rabansa na bisimali shi ma sai ya tafi kaiwa mabukaci da ya kai masa sai ya dawo gida dare duba filansa sai bai ga komai ba to shi ne sai kita sai tashi ta sanar ta gun wannan bawan Allah sai kita sai ta bawan Allah ba haka kika ci da kamar da kaza kike yi shi dai haka ka gani Allah ya yi mu ani ai na ga ba haka ba sai kai kai gwada Allah kai ba wai ikhlasi ne ya angiza ka kaje ka bewa mutakin abin dan yana bukata ba sai ka yi ne domin ka kai ma Allah zai maka irin wannan mu'amala ko ba zai maka ba haka shi Allah baya san a gwada shi ka yi abu domin sa ya zama cewa zuciyar taka ta bijiro ta yawa ta taimaka wa mutaki ne domin ka san samun lafiya ba domin ka ga ayyukan ka karama ba kun shi wannan kowa wannan ɗaya daga cikin karamomi ko wani bawan Allah waisun alƙabani mutumin yaman annabi sallallahu ya ba wa sahabbai labarinsa shi tabi'i ne amma annabi sallallahu ya ji labarin musulunta sa a yaman sai ya zama bai zo madina ba sai annabi sallallahu ya rasu shine da lokacin da annabi sallallahu ya tura sahabbai zuwa yaman wani lokaci sai ce a yaman din nan akwai wani mutumi sunan sawani ne gaya wasu umar in kun samu ikon ya roƙon muku Allah ya muku addu'a to ku yi saboda ne salihin bawan Allah ne kuma annabi ne ya ba da labari a kansa kisa har umar bin khattab da ya je lokacin da ya je man sai yake tambaya ina uwaisu shi da aka nuna masa uwaisu da karni yace kai ne uwaisu da karni shi ne makale masa yace kai masa addu'a kun ga wannan duk yana cikin ne abin abin da ake cewa karama haka karamar waliyai gaskiya ce Allah madaukaki da gudanar da ita ga wanda ya so ba wai saboda shi wannan din shi ya da abin da ke so ba ma'anar karamar kenan da ma Allah ne zai karrama shi sai ya nuna matsayin sa idan mutum yawa kan mutum ya je ya tsafi ko ya surkulle ko ya rubuta ido ko yawa sai ya zo kuma ya ci a kun ga irin karamar ta duk wannan ba su bukata in mutum mai walittakan ne hakikan to hakikan da ake Allah maɗauki ya sani da shi kina karanta labaran magabata akwai littafin al'imamu zahabi kero alamin nubala littafi ne mai tashi karatu kusa karanta shi in kana karanta sirar magabata sahabbai da tabi'ai da manyan malamai za ka ji wani lokacin yana faɗa wajen karamati daga cikin karamominsa wata ran an taɓa za an taɓa sana za su cikin ahli suna ba sa inkarin ba sa musu ba sa nesan ba kuma cewa babu karama wajibi ne mutum ba ya da cewa cikin karamar waliyai amma kuma mutum ba shi ke yi da kansa ba ba shi ke sa wa kansa ba Allah ne ke gudanar da ita akan mutum domin ɗaukakar ta idan mutane yau Allah maɗauki ya karrama mu da abin da ya so me ake nufi da ake cewa man adali waliyan wanda ya yi wato gaba da wani waliyi nawa yanzu mun ji ne ake da wali mun ji ma'anar li mun ji ma'anar ada to malamai suka magana akan ita wannan adawa din wacce adawa ake nufi wadda idan kai gaba da shi wannan waliyin zai zama cewa Allah maɗaukaki zai sanar da shi za ka yaƙi da shi ko na ai babban abu ne a ce za ka yi yaƙi da Allah ba mai iya yaƙi da Allah ko irin adawa ake nufi malamai sun kasa abin zuwa kashi biyu suka ce idan adawar kana gaba da shi ne saboda addini ma'ana saboda matsayin da yake da shi a addini shi bi kai kana kyamata kana da da shi to ita ke nufi a wannan hadisi yawa ka kyamace shi domin addininsa mutum ne mai addini mumini ne taqiyi ba annabi ba Allah na kansa kai ka ji kana gaba da shi Allah yana son sa an samu matsala domin an samu cewa kai din nan ka tashi kana kin abin da Allah yake so ko Allah fa idan yana son bawa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a hadisi cewa in Allah na son bawa to yana kiran Jibrilu mala'ika Jibrilu sai ya Jibrilu ina son wani kai ma ka so shi in mala'ika Jibrilu ne so wannan bawan zikin ne ya daɗi a ce Jibrilu yana son ka sannan kuma sai ya umarci sauran mala'iku su so shi kuma Allah ya ɗaukaki ya jeho soyayyarsa a bayan ƙasa duk mutane suna son ba har yanzu duk mutumin da yake so Allah wato mutane su so shi bai fara neman soyayyar Allah ko in Allah ya so ka shi ke nan Allah ne zai sa mutane su so ka ba ka bukatar kai wahala ba wai yawan dukiya ba mutane ba ko yawan mujamala da yawan ka nuna kana tare da su alhali kila ba a zuci ba ka ba duk wannan ba zai sa mutane su so ka ba yawa hakikanin soyayya Allah ne zai zuba ta a cikin zuciyar mutane su ji suna son ka saboda Allah na son ka me yasa ka kuwa al'umma su daya ittifaqi ba ta san mutumin banza ko kuma ka ce mutumin banza ya ce mutumin banza ne ba ka jin wani na son sa hatta mutanen banza suka ji ba son dan uwansu mutumin banza amma mutumin kirki da kowa na son sa wannan alama ce Allah madaukaki ya sa wa mutum kabuli don haka kenan idan mutum yana so mutane su so shi to ya nemi Allah ya so shi wannan shine barkamin to malamai su ce in kiyayyar da kai wa wannan waliyi kiyayya ce domin addinin sa shi yana addini kai kana hasada ko ga sunan su mu suna wani nuna su sun fi kowa san Allah kuma akwai wasu masu irin wannan shi ya ga yana zunubansa kuma baya so ya ga wani yana hanya ta kirki in ya mutum yana aikin kirki shi ta irin yan iya yin nan an tsage wando an tsere gemu an yi kaza shi rashin kunya cikin wannan kalmomin duk ba alheri ne da su ba kan ki rika wannan duk abin da kike sunna cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka kiyayi kalmar mara ki kanta kai ke kokari in za ka iya kai in ba za ka iya ba shi kenan suka shigo amma sukan mutane wannan kuma ina nufin wani ne da wando ne da aka karka fahimci wannan amma dai da lamu dan mutum ya zama mai riko da addinin Allah ne riko da addinin Allah a kowane yanayi musamman ko ba ta ko babban abin da suke ganewa ba wannan mazahir din na lillahi wa ne face da makon eh na'am mutane wato duk abin da mutum zai yi in zai iya abin kirki da yi amma da ya rika sukan shi abin kirki a magabata da baya babbar al'adu da suke gane mutum mutumin Allah ne hakika duk da cewa wannan mazahir din suna ciki sura ta waje suna ciki suna ciki babban babban abu shine kyakkyawar alaka da Allah da kuma kyakkyawar mu'amalar ka da mutane da akhlaqinka a cikin kayi halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullin nan gaskiyar nan zama cewa kana ba ka faɗin magana ta gaskiya ayi mu'amala da kai ga musulmi na kurai yawa ba ya zama cewa kai alƙawari ka karya kai ciniki da kai ciniki ko kai ka sace kuɗi ko kai waɗanda wannan ba dama mai irin wani ya zama waliyin Allah komai duk yadda mutum ya zama cewa a bahirinsa ya fa gaje mun ga wannan ya cije ga sauransu in ya zama cewa akwai ƙarya akwai zambacin aminci da rashin amana waɗannan abubuwan su rusa masa duk waɗancan abu a shi ko ce yi bahirin da batsinin su zama daidai abun Allah kai ado da sura nuna cewa kullum aswaki ana tafiya yadda mutane kawai za su yaba maka kamar wannan da a ce maka yana riya shi dai kuma zama cewa zuciyar Allah take kallo ko a haka ta zama waliyi to malamai suka ce wannan idan har mutum kiyayyar da cewa waliyin Allah nan kayi ne bisa addini to ita ce za ta shiga wannan hadisi amma gefe biyu in ya zama idan yadda kai masa suko da abun duniya ne wani lamari ne na duniya ya haɗa ku kuka yi saɓani kuka faɗa to shi ma sai suka za a dube in ya zama cewa husuma ce sai ka haɗa ta da iyayya da ta daga cikin wannan hadisi asalin husuma za a iya yin husuma da mu iyayya husuma kalmar larabci ce ko a hausance me ake nufi da ita kamar rigima kamar rikici ko shari'a a kotu muna da husuma haka ma'anarta take ma a larabci yawa ko jayayya ta faɗa ya faɗa ta faɗa da mayar wannan duk ana cikanta husuma to husuma ko ta kotun ce ko ta jayayya ko ta magana ko ta iri in ya zama cewa ta jawo iyayya ji ka tsani wannan mutumin a sakamakon sa kuma shi waliyin Allah ne to shi ka cikin wannan hadisi amma idan husuma ce haka kawai babu iyayya a ciki ba nan suka ce ba ta shiga cikin wannan hadisin ba wannan ya nuna ne za a iya samun husuma tsakanin mutanen kirki ba tare da kiyayya ba an samu husuma tsakanin sahabbai kuma ya mafi girman waliyai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an samu husuma tsakanin su wata rana Allah Abu Bakar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai Umar ya taho da sauri sai kawo karan Abu Bakar radiyallahu anhu cewa husuma wani abu ya shiga tsakanina da Abu Bakar na je gidan da ba shi hakuri amma ya ƙi karɓa to annabi sai ga abubakar da ya zo a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a shine ya dube shi ya ga yadda ransa ya ɓaci shine har yake cewa hal antum tariku li sahibi shin ku mutane da ku bar min sahabin nan nawa ma'ana me yasa za ku kyale min wannan babban aboki nawa ba sai a tako masa ɓacin rai har ya faɗi wannan magana ina ba tan fahimta wannan baya nufin suka ga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu husuma ce wadda takan faru a cikin adam da ɗan ba ta nuna kiyayya yawa kiyayya tsakanin su da ba su gaba da zama lafiya da tare ba amma wanda abun da aka yi shi gaban manzo Allah sallallahu sama daga ranar nan shi ne ya kare a cikin kurna shi ma gaba daya wannan ya nuna sai za a iya husuma tare da habba a cikin kiyayya to shi kenan kuma a ɗauka cikin wannan hadisi shi ne za a yi yaƙi da Allah to akan wannan zai ka fassara duk rigimar da ta faru tsakanin sahabbai rigima ce ita ta husuma da ta kai da adawa ta kiyayya tsakanin kafiri da musulmi ba ka taho ka taho baya har ka zo kan rigimar da ta jawo aka samu shi'a da sauransu abin da faru tsakanin ali da muawiya radiyallahu anhu sabani ne na fahimta sabani ne na ijtihadi ba sabani ne tsakanin kafiri da mumini ba za ka ce ɗayan kafiri ne ɗayan mumini a wannan babu malamai suke tafsu ba abadi ne na husuma da take faruwa kamar tsakanin ka ne da ɗan uwanka yau da kullum ka sai ka ɗaga sautin ka a kanka dan uwa ne karka sake mun haka ba na san irin wannan har wasu su hango ku sai a zo a shiga tsakani a raba wannan sunan ne husuma amma ba a kuma ke nuna cewa akwai kiyayya in ba yake da zuciya ba yawa haka in babu kiyayya ba su babu komai ba ta shiga cikin wannan hadisi ba a kiyayya to ita ce za ta shiga cikin wannan hadisi mun gane wannan sai shi ne sai Allah mu ce gaba da cewa a wannan hadisi a qad azantuhu bil harbi wanda yayi wannan abun to hakika ina sanar shi da yaki ma'ana shirin yaki da Allah malamai sun fassara wannan abin da ake nufi shine wa'idi ne cewa Allah maɗaukaki zai masa ukuba ma'ana bai shirin karɓar ukuba daga Allah domin yaƙi da ake ce ma yaƙi na hissi ba zai yiwu ba yawwa da ya ta su ba hannun da kake kusa ne za ka yaƙi kai na za ka yaƙi shi yawwa da haka ashe kenan abinda ake nufi a da shirin haɗuwa da ukuba daga Allah maɗaukaki a subhanahu wa ta'ala قلت وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه باوانا بكسنتيني بكسنتا تبا بشيء لون أبو أحب إلي وان يتشيني ما في سويوا غريني وان نافي سنس كيدا كمي مما سيدا أتيه يزودا ما افترضته ما افترضت عليه أبن أتكلم فأكلم duk aikin alherin da bawa zai aikata wanda Allah ya fi so a ciki shine farilla idan mutum kenan zai zama yana bauta wa Allah amma baya farilla to ba dai shi ya samu wani mulkin Allah ba an fahimci Allah duk ibadar mutum in baya farilla ba shi ba samun zama wali a shi kaga wanda zai zo ya ce ya sauke wa kansa taklifi ai akwai masu faɗi wannan ko aka yi maganar irin wannan su baye akan faɗi a cikin jirgin sauƙi ne ya fi saboda tsananin san da yake wa Allah shi ya zama ba yanzu an hutu da shi ba sallah ba zakka ba azumi ba komai ba haji wannan ba ba wani cika ta hakika ba wani cika ta hakika dole ne sai an haɗa da birna a ganka a jim'i sai ne a sahun gaba sai ne babban mai ilmantar da mutane kuma mai aiki da abin da ta ilmantar da kullum aikin sa daban kuma aiki da ba daban ba ina fatan fahimci wannan an mun taɓa magana akan yan malamatiya ko wani lokaci da muka ambace su yawwa irin wannan duk baya shiga cikin wannan babi din sannan yace ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta yana bauta min ma'ana da kusanta yana neman kusanci zuwa gare ni bin nawafili ta hanyar nafilfili ya aikata nafila ya aikata nafila kamar na amfani a zuna sun amfani mana kai hanyar yana cikin hanyoyin da duk da mutum cikin gane waliyin Allah alaƙa ɗin nan ba tsini tsakanin bawa da ubangiji yawan sallar daren nan yawan azumin nan yawan zikirin Allah a rana ibn qayyim ya shigo masallaci kuma ibn taymiya sallar asubahi yana zaune har rana ta zo tsaki shin azuba zikiri yake shi kuma ya zauna yana jiransa yana jiransa bai tafi ba can sai da matsare shi aka maka Allah ya yi abin yau an daɗe ya da aka saba sai ce ai a na nake ce yace wannan yace wa hadhihi zakati wannan abin da ka gani shine abinci na na rana in ba wannan ba za mu samu ƙarfin da za mu faɗi abin da muka fahimta kuma mu zauna lafiya ba ma'ana zikirin nan da mutum zai kusanci ubangiji ya bauta masa ya zama yana da alaƙa mai kyau da Allah kuma kai kanka ka bi ɗanɗanon ibada to hakika ita ce babbar hanyar ta zama mutum ya zama waliyin Allah subhanahu wa ta'ala to yawan gafala fita daga tunanin Allah daga tunanin lahira da bilmiya a duniya kofofi ne da suka so shi mutum shiga wurin da Allah madaukaki zai zaɓi sa shi a cikin waliyansa ya ka ci an wato bautawa Allah hakikatan to shine anan Allah madaukaki ke faɗi cewa bawa na bai taɓa kusanta ta ba ai zai wuce ba yana kusanta ta da na filfili ta usubahu a shi kaga wannan ma'ana haske na so shi wannan ka ya nuna mana hanyar da za ka samu Allah ya so ka shine ka rika yawan nafila Ibn Usaimin sai kara da anan da ya zo kan wannan suke cewa ya'ani wato ba'dan fara'id bayan farilla kun ga wannan ma'ana in kana so ka zama waliyin Allah ya so ka to ka rika yawan nafila tare da farilla ma'ana bayan kana farilla kuma ka rike wannan fitini dan ma'ana abin da yake so ya faɗa anan shine kada wani ya fahimci hadisin nan ko ita wannan maganar jumlar ita kai ya manta da wanda take gabanin ta mun fahimci abin da yake nufi mutum sai ya fahimci cewa ai idan mutum yana so ya zama waliyin Allah to shine ya tafi bilbili a to dole sai ya haɗa da wanda aka faɗa a farko nan cewa ita ce Allah ya fi so wato fadilla sai fadilla ta fara da nafila to anan ake samun walittaka to sai ki ki da ahbabtuhu to in na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama jinsa da yake ji da shi wannan maganar tana daga cikin maganganu da malamai suka tattauna akan ta wajen da a fassara akwai abin da ake cima a tafsir bil lazim da muka samu a gun malamai tafsir bil lazim wato ku fassara magana da lazimin da wani abu da kila sai da shi ma'ana ta bayyana ba sunan tawili ba tawili shi ne cire abu daga ma'anarsa zahiri duk da cewa kad yabdu ta'wilan amma abin da ake kiransa shine a tafsir bil lazim meye asalin abin da ya kawo wannan in muka fahimta wannan kalmar zahirinta haka sai Allah ya ce fa idza ahbabtuhu in na so shi kuntu tu'ahu sai in zama ni ne jinsa anan za ka fahimci abin ana magana ne ta zafi da zafi wato Allah maɗaukaki da girman zatinsa sai ya zo ya zama jin ka kai da ya ce faɗi haka da shi wani zai ce ai zahirin abin ai abin da ya nuna ke ne Allah maɗauki na bai wannan ma magana ce mai kyau Allah maɗauki ce dai shi kan nufi sai in wahu wasu ne basir wannan wajen nisantuwa da kamantaceniya daidai ne amma nan ana zancen ma a ce zafin Allah ya yi huduli da cikin jikin mutum sai zama shi ne jinsa shi ne ganinsa idan haka ne maganar to zai zama kenan Allah ba in dai har zafi ne inda shi dai zafinsa guda ɗaya ne to idan waliyan kuma ba ɗaya bane ko waliyan suna da yawa a cikin in ya zama jikin wannan ya zama jikin wancan to ya zama ba ɗaya ba a shi kenan dole a yi a ce shi ma a tafsiri billahi abin da yake lazimin maganar ma'ana shine malamin suka tattaunawa a ciki mafi karfin maganar da suka shi ne Allah maɗaukaki zai wafaka shi zai bashi tawfiki yayi masa gamdakar abin da zai ji zai ji da Allah ya yarda shi shi ne ma'anar wannan abin da zai gani zai gani zai ji sharri ba abin da Allah ya yarda shi kuma wannan dama aiki da dacewa da fasara yawa ba zai yi a ce sai sai Allah maɗauki ya zo zama ya shiga jikin ka ya zama Allah ba to amma to bari in karanta mana maganganun malaman sunna akan wannan abu ibn hajar al-asqalani ina fata mana da lokacin da dan dama ibn hajar al-asqalani a cikin sahih bari ya kawo fassarori guda shida daga cikin su yana cewa inda kulliyata ko mashghulatun bi fala yusghi bi sam'ihi illa ila ma yurdini cewa gaba ɗayansa shi wannan bawan zai zama ya shagaltu da ni kullum tunanin Allah zikirin Allah ibadar Allah dai Allah yake so maganar Allah yake karantawa wannan shagaltuwar da zai da Allah za ta sa cewa ba zai saurari komai da abin da zai yarda da ni wanda zan yarda da shi ma'anon za ta karɓi ko yawwa ma'ana ya zama cewa bawan Allah saboda tsabar bautar da yake wa Allah daɗin ibada ya sa yana jin sunyar ya saba wa Allah sai idan ya ji kaɗe ko ya ji jiba ko ya ji zage-zage ba zai kai kunnansa ba sai kunnansa ya ji wani abu daban wannan saboda ne saboda zuciyar da ta da irin wannan abun ba domin ne Allah subhanahu wa ta'ala yana son sa ya yarda da shi ya yarda da aikin shi abin yawa ba wai da zatin Allah ya zama jin wannan mutumi ba wannan kwata ba zai yi ba domin ne Allah madaukaki shi kadai ne yana kan al'arshin sa da zatin sa wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi yana ko ina amma min ba da zatin sa zatin sa ba sai ne la ya ta'addu fardun amadu shine Allah madaukaki ba da ma ya zama ta'addu hasaba zawatin awliyai wannan maganar da hankali da ilimi sun kore ta abin da yake cikin wannan akwai magana da na kan mata bayan wannan mufassara ta biyu sai ke cewa huwa ala sabili tanshi a wannan ne abin misali ma'anar shine kuntu sam'ahu fi isarihi amri zan zama jin kasancewar zai fifita umarnina akan wani abu to haka ne ambaci abubuwa har guda shida zai kyale kwanan mutu mutu kuma fata bari ya gani saboda lokaci amma dukkan su na farkon nan shine yake cewa Allah madaukaki zai zama cewa zai sa wannan bawan Allah saboda matuƙar yadda ya shigalci da hidimar Allah da bauta wa Allah to ba zai aikata komai sai da Allah ya da shi zai saurari wani sauti duk wanda Allah ya da shi zai ga da idansa ya ga wani abu ba abin da Allah ya da shi ba zai ta hannunsa ya taba wani abu ba sai wanda Allah ya dace wani ma'anar ai dole ne idan za ka dauka ba haka bane ma'ana za ka ji alheri za ka ji alheri ba za ka yi taka ba kuma ba za ka taka da kafar ka je gun haramun ba wannan shine abin da ya fara ma zai iya san bu shi yawa yana mai kyau ta ibn rajab al-hanbali na na kalfu mana ita saboda munafika a wannan babu ya yi sharhin wannan littafin kuma ya maganganu masu kyau da gaske yana cewa wa makamtala alqalbu bi azamatillahi duk lokacin da zuciyar bawa ta koshi tun da azamatillahi da girman Allah da cikin girman Allah da aikata abin da Allah yake so to ma hazalika min alqalbi kullu siwahu to sai ya zama wannan alherin da ke zuciyarsa sai ya goji abin da ba Allah ba a cikin zuciya domin zuciya ta adam akwai san Allah akwai kuma san zuciya akwai abubuwa da shaitan da abubuwa to wannan tsananin soyayyar da bawa zai wa Allah da bukatar da yawan ibada da zai wa Allah sai ya zama cewa sun sun abin da ba Allah ba daga zuciya sai su koro shi sai ya zama mai ba komai a zuciyarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala ba wai da datin sa ba a'a da san Allah da san abin da Allah yake so kuna fahimtar abin yawa ibn ibn rajab yake cewa wannan sai ya buɗe duk abin da ke zuciyarsa da Allah ba ولم يبق شيء من نفسه وهواه إلا إرادة إرادة الله تعالى sai zama cewa babu kowace a zuciyarsa sai abin da Allah maɗaukaki yake nufinsa a fahina izin sai yake a wannan lokaci sai zama la yantiqu illa bi dhikri in ya tashi magana ba zai faɗi komai ba zikirin Allah maɗaukaki kullum aikin sa amma abin da Allah sai ya da shi yake so wala ya taharraku illa bi amrihi zai motsa shi da umarnin Allah kaga duk motsin ya zama da Allah yake yawa fa in tafaqa la taqa billahi in zai furuci Allah bai gama kun shi ban bai san komai ba ruwan sa da komai dan da maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa in sami'a sami'a bihi in ya ji ba a wani abu da ya ji ba Allah madaukaki sai yarda da shi sai wa in nazara nazara bihi in kuma zai kalli wani abu kalli kuma sai abin da Allah maɗaukaki yake so wa in batasha batasha bihi in zai damƙa zai damƙi komai bai kama da hannunsa sai abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi yake fa hada huwa muradu yake wannan shi ake nufi a da cikin Allah maɗaukaki yake ta kuntu sam'ahu الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها ce wannan abin da ake nufi kenan sai ce wa man ashara ila ghairi hada duk mutumin da ya ishara ya nuna ma'anar ita ce wani abu ba wannan da na faɗa muku ba sai ya ce fa innahu fa inna ma yushiru ila al-ilhadi to abin da yake nuni zuwa gare shi shine ilhadi ba gane ilhadi jiya mutum ilhadi yawa ilhadi mutum yake nufi min al-hululi ilhadin nan ko na hululi أو الاجتهاد كما اجتهاد أي أشي نفي أنا جمع مكتب في فصل رامك أي أشي نفي حلول الاجتهاد kuma da ya faɗi wata magana ba wannan ba ba abin da yake nufi ba hululi ko ijtihadi yawa Allahu wa rasuluhu bari'an minhu Allah da manzon su ba ruwan su da wannan magana ta to anan zai ambata mana a cikin magana a tafsirin da masu bin hanyar rikon sufaye suke yi ina son wannan hadisin sosai ina sharhi a kansa sosai na tsaya na faɗi waɗannan abubuwan ne a kan saboda la'alla wata ran zai ji wani yana faɗin irin wannan maganganun zai ce to ai wannan hadisin ko kuma ku yi tawili ko ba haka ba ku abin da muke faɗa kuma haka suke cewa ba za su ce muka ai Allah ya ce kuntu sam'ahu zan zama jinsa to ai da ba kawai abin da ake nufi shine abin nan da muka ɗauko a cikin aƙidinsu da sun faye cewa Allah zai hululi ya shiga jikin mutum sai zama wani ya zama Allah wancan ma Allah ne wancan ma Allah ne wancan ma Allah ne kau doron wannan hadisin suka shiga da su ma akan wannan abin alhali hadisin ya yi dullu alai kuma abu sharhin da muka yi tunan da maganganun malamai wannan hadisi ba ya taimakawa wajen fahimta ko kusa ko alama yawwa shi yasa wannan ibnu al-ayi ibnu rajab anan yake cewa duk mutumin da ya faɗi wani abu ba wannan da na gaya muku ba ya ibnu rajab ne ba dan zamanin yanzu bane talibin ibnu qayyim ne shekara shi ne sunan abdurrahman ibnu rajab al-hanbali ya rasu hijira annabi tana ɗari bakwai da sittin da biyar da sittin da biyar kuma a ƙarni na takwas kenan yawa bayan su ibnu taymiya shi ne ya yi sharhin wannan littafi a cikin kan wannan magana duk wanda ya ga maka wata magana ba wannan da kanka ba to ko abin da yake nufi sai ijtihadi sai hululi da ijtihadi ijtihadi ko sai hululi hululi shine daga lafazin Allah ya hullu ba ya hillu ba Allah ya hullu abu ya fada cikin wani abu don an ce ya hillu halali ne halla kaza ya hillu tara halala wannan Allah ai ya fada ya shiga abu shi ake ce mafulul a gurin masu wannan harkar tasawufi din akwai wanda suka fi da wancan tunanin da suka fi da nirvana za mu rika ji a gun inda suna fi kalmar nirvana nirvana aƙida ce da suna wani littafi da suna aƙidar indiya da suke itikadin cewa mahalicci babba shi ne ya shigo cikin ƙananan alƙalin da suke bautawa a indiya duk wanda gugan sun nan suka bauta musu ne a ƙarƙashin wannan aƙida din cewa a suna kallon shi surarsa a cikin waɗannan ƙananan suke kallon wato wannan aƙida farkon wanda zo da ita su ne waɗannan mutanen indiya mutanen buddhism da kuma kansu da buddhism masu bin bautawa buddha idan aka samu sannan har ta yaƙu ta shigo ta hanyar su ibn arabi suna jin wani mutum ana ce masa ibn arabi ko yawa ibn arabi wani mutumi ne da ya rayu shi ma a karni na bakwai da su yana da littattafai babban abin da aka san shi shi ma shine dai wannan harkar yana da awar ittihadi ba ma hululi ba shi hululi shine wancan da na gaya muku yadda cewa Allah ya shiga jikin wani abu akwai ita kulul am akwai kulul kam yadda malamai sun faɗa kulul am shi ne ka ce Allah ya shiga jikin komai komai ma zai iya zama abu shi ne kulul am suna kafirci akwai kuma kulul kam shi ne a ware wasu mutane a ce Allah ya shiga jikin su kamar kululin nasara duka annabi isa Allah ne saboda Allah uba shi ne ya zo ya shiga jikin Allah ibi birnin wani shi ma hululi ne da dukkan su kusurci a akwai kuma ittihadi ittihadi shine kai dauki kai ittihadin ka yadda cewa ba komai kake gani ba a duniyar nan sai Allah komai sai Allah ne da kai da abin da ke gaban ka duk ba kai ban da Allah sai wannan shine ruwan tauhidi wai madarasa shi ne ka ɗauki cewa ba kwaɗin bane Allah shi har aka sami irin wannan maganganun a littafin shi ibn arabi yana da wani littafi sunan su fusutul fiqh yana da kuma wani al-futuhatul makkiyya a ciki yana faɗar irin waɗannan maganganu a yake cewa wa mallahu yace wa man kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati لا حول ولا قوة إلا بالله cikin wani littafin alfusuhat al-makiyya cikin wani makaranta shi ma'ana wai alkalbu da kare da alhinzir ba komai bane illa ilahuna ta ubangijin mu kuma Allah shi kuma Allah ba wani ne illa rahibun fi kanisati monk monk ta bauta daga cikin kirista yawa bauta na kirista ba na yahudu ba baya kirista an fi dangana musu masu saboda su kuta ne bisa jahilci yahudu kuma sun fi dangana musu na bai na cutarwa ko yawa to ra'ayin an ce rahibi mutumin da ya buya ya bar mutane ya koma bukayen da ibada shine rahibi ce shi ba Allah ba komai bane sai wannan wannan shi ma karkashin wata aqida da ya kira wuldatul adiyan wuldatul adiyan ita ce duk addinai wai guda ɗaya ne wai duk ɗaya ne ka zama cikin ko ka zama yahudu ka zama musulmi duk ba bambanci duk abin da aka wata ai duk kawai aka bauta shi har yake rubuta a wannan littafin cewa bai kamata ba annabawa su zo su hana mutane kawai ga abu Allah ya bawa mutane yanci shi ne ko ina kawai abota masa sai annabawa kawai su zo su ce su hana mutane har yake cewa wai me yasa wai lokacin da annabi Musa alaihi salatu salam ya tafi ganawa da ubangijin sa ya bar annabi Haruna ba gurin banu Isra'ila kafin ya kawo ba sun bauta dan maraki ba yawa wai da ya dawo ai ya kama gemun annabi haruna yana ji annabi haruna yake ce masa me yasa kike kama min gemu ai ba laifi na bane samiri da yake kaza da kaza mun a cikin suratul aha da sauran surorin alqur'ani yawa to shi ibnu arabi sai shi cewa wai annabi musa yana zargin annabi haruna ne laifinsa shine me yasa sun bauta dan maraki ma zaka hana su kun fahimta abin mana dan mariki ba komai bane Allah ne dan me dan sun bauta dan mariki za ka zo kana ta faɗa kana su wai shi yasa ya kama jikin su suke ta wadannan wannan irin abubuwan da su su ne tafi wannan irin aqidu da suka samu hanya suka lafafu kai wai a yanzu kuma sai ka sami wanda zai karanta wannan maganar yana kare ta ce babban malami ne shi to in ka faɗa sai ce ku ne jahilai ba ku gane maganar sufaye shi ka ba ku gane ba wannan maganar wace magana ce za a fice ta mun fahimci maganar Allah mun fahimci ta annabi ba ta haka kuma a kafa ganewa hmm? wannan ba adalci a ciki ya kamata a yi a koma a watsar da waɗannan abubuwan a bautawa Allah bisa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wata hanya da mutum yake so ya zama mutumin kirki to annabi ya bayyana mana ita kai hakuri ka zo ka bi ta annabi ka kyale ta wani da wani don Allah zai tambaye ka ne ta annabi ka bi ko ba ita ba zai tambaye ka ta wani ba muna fatan Allah madaukaki kare mu da daukawa cikin abin da yake zai shidda mu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshe sai yake cewa wala in sa'alani la u'tiyannahu da zai tambaye ni ya roƙe ni wani abu wallahi zan bashi ana idan bawa ya kai wannan matsayi abun Allah na kauna Allah ya kaunace shi yake son sa ya zama waliyi na hakika abin da yake Allah sai shi Allah mata da ya amsa masa abin shi wannan yawa dan walakin ista'azani da zai nemi wato tsari na da ku idan na ku da na tsari shi mun fi mun fi hadisin yanzu ko karshen hadisin kenan akwai magana da na so in ambata dan kawar da irin wancan tunani waɗanda suke hujja da wannan hadisi su ce hujjar hukuli ba Allah zai iya zama mutum mutum ya iya zama Allah akwai wata magana ibn tayyiya yana cewa duk wanda yake fahimtar irin wannan zance ma ya nuna shi bai san qur'ani da san ma maganar manzon Allah bai san maganar Allah yake ne dan me me zai mu fahimci wannan yake cewa ka koma farkon hadisi tun da farkon hadisin cewa aka ban adali waliya ashe Allah maɗaukaki yana da wasu sunansu waliyai ashe tun da ya faɗi adali waliyan yana da waliyai nasa to ashe shi daban waliyan ma daban ko sannan suke nan hada hadisi ce asbata abdan wa ma'budan hadisin ya nuna mana akwai bawa akwai wanda ake bautawa yawwa sannan kuma hadisin nafsin har yanzu ya nuna akwai al-ma'bud akwai kuma al-muhib al-muhib shine bawa mai san Allah akwai kuma al-mahbub wanda shine wanda ake so shine Allah madaukaki sannan kuma in ka duniya Allah madaukaki in ka ku bawan sa yana son sa Allah shine al-muhib bawan kuma shine al-mahbub Allah kun ga ya tabbata da wannan wane ne kuma wannan Allah ne ya za a zo a ce an zama abu daya kuma sannan a ƙarshe ma sai ki cewa wala in sa'ala ne in ya roƙe ni zan bashi da a roƙa wa kadewa Allah zai roƙi Allah shi hadisin ya nuna kwata kwata wancan zai shi ake ba to alhamdulillah na'am eh na'am wannan aibantansu ne ba Allah ne faɗa ba Allah mana su ba mu labarin ashabul kafi da ce karen su waliyi bane yawa amma ba mu labarin da irin abu da ya yi sa na mu'ujiza a kansu har ya zama cewa sun yi barci shekara ɗari uku da tsari kuma cikin karama ce da Allah maɗaukaki ke bayan duk abun mamaki bane amma wannan baya kare ya zama waliyi saboda an yi wannan da shi shi tare da shi aka yi amma tare da shi a karɓar Allah ba shi biya mu wannan labarin ba su suka faɗa yawa da mun sami hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa karen nan kaza da kaza ai kare a duniya ne ne shi ba mukallaf bane yawa shi ba mukallaf ba mukallaf bane ba zancen shiga aljanna da shiga aljanna a kan yawa ba shiga aljanna ba wuce duk dabba ranar lahira me za ta zama kuni turaban ba na shi Allah idan mutum yana son abu duk yadda zai zai kamo nan ya kamo ya tabbatar da abin da yake so sai ina fata kullum mutum ya cire wani abu a zuciyarsa na abin da ake ce masa son zuciya duk da ka samu gaskiya gaskiya ce Qur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bakin waye ka in kuma karna ta zo ita ma ko daga bakin waye ta saba wa maganar Allah ta saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ji ta da ban ji ba o abin da ke faruwa sai sukan kawo hadisai to amma dama abin da ake yi ai malamai za su gaya wa hadisai yawa sau da yawa za ka sami cewa suna amfani da rubutun hadisai da ifai da mawdu'ai za su kawo to to wannan kuma malaman da suke ilimin hadisi su za su yi a kawai wannan abin da ka kawo ba su da asali yawa ba mun ƙaryata maganar annabi bane a'a kuma muke maganar da ka kawo ba annabi ne ya faɗi ba shi ne zanta yawa sai a cikin koma da wannan magana kanka ba daidai ba ce suna roƙon Allah mutunci ya tabbatar da mu kan addinin sa na biki da sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallama su kare mu kuma duk wata shubha da za ta kawo da mu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ruba mu da mu yi wani abu don cin mutunci ga wani babu niyyar cin mutunci amma bayani ne na gaskiya da shi haƙƙi ne akan wanda ya san abu bayyana duk tausayi al'umma dan neman rikici ko fitina ba Allah madauki ya taimake mu ba mu zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ka da yaye mana halin da muke ciki na tashin hankali Allah yaye wa mutanen Maiduguri da ya jarrabi su da shi muna roƙon ka Allah madauki yaye musu Allah subhanahu wa ta'ala ya shidda wannan lamari gane shi a cikin cikinsa da bayansa a rabu da shi Allah madauki ya dace da shi haka duk wanda ke da hannu ta da hankalin al'ummar musulmi muna roƙon Allah maɗaukaki ya kame hannun nasa ya hada shi duk wani abu irin wannan fasiri Allah kuma ya sa ko shamaki tsakanin mu da shi آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين